أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ أبنا كراتو أشكونا لتافنا تذكير الأبرار بأهمية الاستغفار منا cikin fasali wanda yake mala ya kawo mana wurare waɗanda Allah yake gafarta zunubai wato asu da kuma ayyukan da ake a cikin su ya lissafa mana abubuwa guda guda tara da akwai tasbihi na daya akwai zama a wajen da ake ambaton Allah da ambaton Allah na biyu akwai zama tare da masu ambaton Allah akwai na uku kenan na hudu akwai mutum ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la har zuwa ƙarshe na biyar a mutum ya ji kiran sallah ya ce shi ma ya shaida cewa wa ana ashhadu an la ilaha illallah har zuwa ƙarshe na shida mutum ya ce subhanallahi wa bihamdihi so ɗari a rana na bakwai shine mutum ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so ɗari a rana na takwas shine tasbihin da muke bayan sallah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abihu abizar mutum ya ce subhanallahi 33 bayan sallah ya ce alhamdulillah 33 bayan sallah ya ce Allahu akbar ya cika da la ilaha illallah zuwa ƙarshe na tara shine wato mutum yawaita sallama wa mutane yawaita sallama wa mutane da kuma magana mai daɗi tunda zamu tashi ne na goma yace isbabul wudu an Usman bin Affan رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتودع ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تودعنا ووضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية لا يتودأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينهما وبين الصلاة التي تليها وفي رواية ما من مرء مسلم تحضره الصلاة فادله صلاة مكتوبة ويسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرا وذلك الدهر كله وفي رواية من تودع هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تودع يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا والسمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام وأما الحصى فقد لقى saboda mun tsaya kan alwala kawai wanda shine ya ya ya ya kawo shi shi alwala ita yin alwala kadai tana cikin abin da yake sa Allah madaukakin sarki ya yafe mutum zunubi an samu hadisi daga Usman dan Affan cewa wata nan ya ce a kawo masa abin alwala sai alwala sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yi alwala irin wannan alwala da na yi sanan ya tashi ya raka a biyu bai yi hira da karan kai shi wato bai shiga cikin wata harkar duniya ba alwalan kawai ya kama sallah to za a gafarta masa zunubansa da suka gabata a wata ruwaya ya ce ba wani musulmi da zai alwala ya kyautata alwalan ya tashi ya yi sallah ba sai Allah ya gafarta masa zunuban da ya yi tsakanin wannan sallah zuwa wata sallah a wata ruwa yake cewa babu wani mutum musulmi wanda lokacin sallah ta farilla za ta yi ya tashi alwala mai kyau ya zo ya yi sallah kuma cikin nutsuwa ba wai yana sallah yana lissafin kuɗi ba ko yana lissafa yana sallah yana lissafin ofis ko yana sallah yana lissafin kasuwa na ko yana sallah yana lissafin gidansa da yake ginawa ka san wani baya gane bedroom nawa zai gina sai ya tada sallah in yana gini shi duk abin da kake yi na yake zuwa ma sai mutum ya yi kabbara sai ya ringa nuna masa kai sama na ya kamata a dora fence house na a lokacin zai mutum ya tafi sabon gidan ya ga can kai anya lintan nan ta zauna kuwa ya kamata a ƙara ba ta ruwa haka ne har ya gama sallah to mutum yayi wannan duk bai wannan bai waɗannan tunani tunani ba to za a gafarta masa zubar sa face wannan sallah ta zama kafara na zunubansa da ya aikata kafin ita matuƙa bai aikata babban zunubi ba wannan kuma gaba ɗaya a cikin rayuwarsa a wata ruwa yake cewa wanda duk yi alwala irin wannan za a gafarta masa zunubansa da suka gabata kuma sallarsa da tafiya masallacinsa da ya zama nafila sannan an samu hadisi daga abi hurairah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya alwala ranar juma'a ya kyautata alwala ya zo masallaci ya matso kusa da liman ya saurari hudubar liman ya yi shiru to za a gafarta masa duk zunubinsa da ya aikata daga wasan juma'a zuwa wannan juma'a kai har da gyaran kwana uku har da gyaran kwana uku a gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi wasa da tsakuwa to yayi lagau kusan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shine ko idan mutum ya je gidansa da kai musamman a ce ana dan masa fada idan akwai tsinke zaka ga ya kakkare tsinke bai sani ba na eh sai kamar yaro ya karya wanda ya karya irin da yana dan sunkuye da kai da iya shine a gaban mutum sai kaga yana ta zane ya zana eh ya zana ji na to idan yashi na ga mutum za ka ga a masallaci ne yana eh haka ya dan share ne to idan mutum ya wannan bai da juma'a to sai ka ga mu wanda yake daukan waya na wanda yake duba text haka in dai musalli man ya hau limin bari babu ko to ai ta ishi mutum haya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ka ce wa dan uwanka ka je yana magana ran juma'a ka ce ishiru kai ma baka da juma'a ka ga ai shiru dai aikin alheri ne ko ka yi aiki mai kyau ne ka hana wani ya magana to kowannen kai kai ba fa kallaga ka shiga za ka da matukar liman ya hamun bari to ba a komai ko tarbi ba a ja an gane ai ka san dai tarbi ko ibada ake yi ko tarbihi ake yi ta ko shi ba a yi duk tarbihin da kake yi da sharbinka ana liman na hawa min bari sai ka tattara ka sa aljihu in an gama hudu ba sai ka ɗauko kayanka alhamdulillah alaikum na'am na'am
juma'a za ka ga a gurin karkashin bishiya din na gurin gurin masu makakai din za ka ga suna zaune gurin nan ana fasaran kutuba suna zaune ako suna tsaye a gurin suna aiki suna jiran kamar sai lokacin ta da sallah kenan tukun kafin su zo su shiga wanda kuma ne na ga kamar wani hasala ce babba gaskiya ne yace a yawa samarin sabara abu wannan wa'azi sabara abu wannan suna da kokari amma dai suna bukatan wa'azi na amma alhamdulillah suna suna da kokari yace suka tsaya a kan karkashin bishiya ranar juma'a suna ta hira ana fassarar huduba suna jira har sai an tada sallah sai su sun zo sai na ce hasara ce babba wanda ya san falala na zuwa masallaci da wuri ya samu wannan dama ai ba zai wasa da ita saboda akwai babban abin da ake samu an zo masallaci da wuri kaga sai mutum ya yi kokari kaga to sakin abin ma da yake ba ba babban hudu ba suke hira ba ko ba wacan ta hawa mimbari ba in ta hawa mimbari ne ai haramun suke yi shi idan limai hawa mimbari ko kaya kake sayarwa ka sayar ka ci haram kun ga ruwan alwala ko sa akwai masu da ruwan alwala kusa da masallaci to idan liman ya hawa mimbari wani ya zai ci ma zai alwala nawa nawa ka sayar ka ci haram kaga dai alwala za a yi ko sallah za a yi misali shi yasa ake ga hatayen agaji da sun gani ba ya mu bare su zauna don za ka gana hudu ba shi ma yana yawo neman sadaka shi ma ba kyau Allah shi zai dubu. Alaihi salam. نعم نعم نعم wato a larabci kalmar sallah as-sala tana zuwa da ma'anar addu'a da cewa annabi sallah sai kam aj'alu laka min salati wato lokacin ina kebance lokaci da nake yin addu'a misali a ce awa ɗaya nake misali kullum ina da awa ɗaya da nake tashi ina addu'a sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam to a cikin awa ɗaya me zan kai ware ma na dinga ma salati shi ne maganar magana sai ya ce zai ringa baka kwata na 15 minutes kaga shi yana da 45 ina nufin ba haka ya kira ba na ma misali ne kawai don ka gane abin da hadisin ya faɗi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba laifi amma da ka ƙara mun da ya fi ma sai ya ce to idan na tashi zan raba lokacin biyu kaga tashi tashi ni na yi addu'a ta tashi mini suke kuma na yi ta ma salati tashi sai manzo Allah ya ce masa to ba laifi abin da ka amma idan da ka kara min da yafi ma ya kara manzo Allah ya kara ga sai ce kai ya rasulullah in na tashi duka zan yi ma salati duk lokacin na sai manzo Allah ya ce ko da kai haka ka duk bukatunka Allah ya biya duk damuwarka da Allah ya yi ba ka ma bukatar sai kace Allah ya mun kaza ya mun kaza saboda kai wata damuwar ka ba baka sani ba baka san damuwa ba ce shine ma'ana abu ina zuwa alaikum salam na'am ɗan siyasa shi haka ne mai dama shi ke jira also na mutane kawai su suka dinga ainihin wasu na ba da hakuri wasu kuma na hanya wasu na sa lokaci ya rasa a liman hudu wai liman na kan mumbari yana hudu ba wani yake cewa ya tsaya alle ya rika eh to shi magana haka 'yan siyasan nan sai an yi a hankali su ma mutane su sun yi haƙuri idan da shugaba ne yana mulki misali gwamnan garin nan ko ministan garin nan ko shugaban ƙasa in ya ce zai zo in an jira shi babu laifi kun ji wannan magana da kyau na shugaban ƙasa misali ya ce mana zai zo sallah nan a gara masa minti goma ko ashirin ko talatin an gane hausan ko wannan ba laifi saboda matsayin da Allah ya bashi na amma dan siyasa na wanda yake neman zaɓe wannan ba kyauta ba a an gane kamata yi shi ma ya daidaiti lokacin sallah ko ya zo daidai a ya kama ya kamata a ce kai yalla yana da kirki ko misali ya zo daidai lokaci ya yi sallah shi sunan shugaba matsayin shi wani matsayin ne da shi daban wanda da yawa ba sani ba sannan masu masu da daliman ya yi abu su kama hayaniya su ma kuskure suke shi liman ana girmama shi ba wai dan shi ne ba ba wai dan shi ne ba dan Allah ya ce a girmama shi ne ba wai dan mutum waye liman ba liman ko ɗanka ne zai ka girmama shi na ba wai dan waye ba ba ruwanka da waye kaman masallaci ne ai ana je masallaci dan Allah ne ba wai dan masallacin ba ko dan waye mai masallacin kuwa to ayyukan da Allah ya ce ayi wannan ana yi dai shine kuma shi zai bada sakamako wanda ya ki kuma shi zai haɗu na yawa to wani lokaci institution ake duba ba wanda yake kai ba bari na ba ku misali da fadar sarkin musulmi sarautar sarkin musulmi sarauta ce mai girma kuma rahama sai Allah ya mana amma lokaci sai mutane suna duba wa aka ba waye a kai to shi ma kuskure abin za ka duba mai ma'anarsa sannan mai matsayinsa a wajen al'umma muna ganin shi kamar ba komai ba cewa ko sarkin musulmi waye yayi ka duk wannan ba shi bane waɗanda suke arna na duniya fatan da suke a ce babu wannan sarkin musulmi na wallahi burin su a ce babu sarkin musulmi kuma sai babu sarkin musulmi sai ku gane cewa a shefa sarkin musulmi yana da amfani ka za ka ɗan adam yake in yana cikin abu baya ganin kimarsa sai in ni'ima dai sai ba ta nan kuma kullum muna zuwa mai fitari ko bari Allah ya kiyaye wata ran fitari yake fitowa Allah ya kiyaye misali nake amma mutum zai gane matsayin muncin fitari na da Allah ya kiyaye ya shi ce ai ai ba daɗi ba kyau nimomi da yawa mutum sai ya rina su ba yana gaba ko is nothing ka gani ka gani ina zuwa mala da haka ka gani imomi ne masu yawa amma muna raina su gaskiya muna ganin kawun ba komai amma wallahi babban abu ne babban abu ne shi yasa Allah yana son godiya kan imomin da yawa bawa Allah baya son mutunci eh da haka mutane su ringa yin haƙuri ringa yin haƙuri eh a sani duka manufa ɗaya ake nema shine Allah ya samu gama rayuwar nan lafiya mu samu mutu da imani mu shiga aljanna dan wanda duk ba wannan ne manufar shi ba hauka yake duk abin da ake yin nan sallah azumi wayo wanda duk ba niyyarsa ya samu Allah ya taimake shi ya rayu yana musulmi ya samu ya mutu yana musulmi ya samu a masa gabara shiga aljanna ba to mahaukaci ne wannan shine manufa to in kuma wannan ne kaga duk kuma fatan da kake wa dan uwanka shine abin da kake so ya faru da kai ba wai magana hargitsi ba Allah ya kiyaye na'am na'am wato kiran sallah ɗaya suke na ƙwarai da gaske ita duk da cewa masu ainihin ainihin zamanin annabi sallah sallama shab tabbas kiran sallah da yake kiran sallah na biyu na zamanin sayyidina usman bin affan shi ya fara irin yadda ya ga shagalar mutane wasu na kasuwa wasu sun riga sun balla injin makaniki yana ta gyara na abubuwa da yawa ya ce to a rinda kira na farko don mutane su kinta na da mutum ya ji wannan mai wanka zai je yi na mai gyara garigar shi zai gyara na sai zama lokacin sallan ya zama rini shi ne da haka amma in har na ƙarshe suke to daman kai ma ka sani sai ka kinsa ba sai ka ji kiran sallah na la'ala na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne amma nan kuma wannan ba dama ne aka ba mutane ba saboda ai wanda ya san musulunci ya san cewa daman za a yi shugabanni a kwala an riga an gaya ma ai ba wai wani sabon abu ba ne to kuma wanda ya faɗa za a yi su sai ce ku musu biyayya kaga ai magana ta ƙare sai da Allah ya taimake mu sai da sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu za ku samu shugabanni iri kaza iri kaza masu hal suna mamaki ma ya mutum zai zo yana ya zama haka suka ce ya rasulullah to idan lokaci ya yi mu musu tawaye na da ce a'a yace ku yi ta musu biyayya duk zunubin da suka yi ba yana kansu kaje duk an gama kalbin ba problem sai dai kawai kai kai gaban kanka kuma na ka shiga amma wallahi ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rage bai gaya mana abubuwa ne na gaibi Allah ya sanar da shi ma ya gaya mana za ku samu shugabanni marasa adalci a salimai wa ne hatta bai suka ce to mun same shi ya rasulullah mu bujire mana ce a kar ku bujire eh ku yi ta bin su ku lallaba ce izinin da suka yi ba yana wuyansu eh ku dai ku samu ku lallaba ku haɗu da Allah lafiya yawa shi ne kawai to tun an gaya ma ka san ko sai an yi to me ya za ka yi Allah shi ne da sallu ala nabiyil karim za mu sallara سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك akwai da suka yi tafiya wasu za su dawo wasu za su fito Allah ba su tafiya Allah ya kai su lafiya ga su dawo Allah da da su lafiya ربنا آتنا في الذكر رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام